الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Asabar. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na lugha. musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta Sheikhul Imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna sha hudu ga watan jumada al-akhira hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta arba'in da biyar mai suna arramliya kai tsaye insha Allahu ta'ala darasi na yau za mu tashi makamar da ke bayanta alal musannifu rahimahullahu ta'ala المقامة السادسة والأربعون الحلبية malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta arba'in da shida mai suna alhalabiya wanda ta kai dangane ne zuwa birnin halab halab birni ne daga cikin manyan birane na sham ana kiran wannan birni da suna ashahaba saboda kyawun birnin da yadda gine-ginen wato birnin duka farin launin fari ne. Rawal Haris bin Hammam Al-Haris ɗan Hammam ya rawaito annahu qala shi yake faɗa na za'abi ila halabin shauƙun galaba wa ɗalabun ya lahu min ƙwalabin. yake faɗa cewa shauku na galaba bege da ya rinjaye a kan zuciyata wa ɗalabun da wani abin nema ya lahu min ƙwalabe ya matuƙar mamaki game da wannan abin nema na za'abi shi ya huzge ni ya ja ni ila halabin zuwa birnin halab wa kuntu yawma idhin khafifal hazi hafifan nafazi a wannan lokaci na kasance mutum ne wanda yake maras nauyin baya ba ni da wata dukiya da za ta shagaltar da ni ko wasu iyali wanda ɗaukan ɗawainiyarsu zai zama nauyi a kaina idan aka ce fulanun khafiful habi wanda yake kwata-kwata babu wani nauyi a kansa lafazin alhab asali a larabci shine gadan baya shine yace wa kuntu yawma idhi a wannan lokaci na kasance khafifal habi ina maras nauyin baya ma'ana babu wani nauyi da wata ɗawainiya a kaina hasisan nafazi ina mai gaggawar zartuwa game da duk wani al'amari da na sa gaba bana wani wata wata bana wani kai kawo shine yace hasisan nafafi ina mai gaggawar zartuwa game da duk wani lamari da na sa gaba lafazin hasis shine ma'ana gaggauta abu ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan sai ya ce fa a kaftu uhubatar sairi wa kafaftu na hawaha hufufa ɓairi sai na riki uhubatar sairi wato tattali na bulaguro wa kafaftu na hawaha hufufa ɓairi na yi gaggawa wato wajen wannan birni na halab wato irin gaggawar tsuntsu lokacin da yake nufin inda yake nufin tafiya kasan tsuntsu idan ya hango wani abu wanda yake nufin ya je gunsa to ya fi komai gaggawa shi ne ya ce fa'akaztu sai na yi riko da uhubatar sairi wato tattalin tafiya wanda karmu manta lafazin uhuba ya gabata tun a cikin makama ta farko a wannan almakamatu san'aniya da yake cewa fara'aitu fi buhuratil halkati shakhsan shakatal khilqati alaihi uhbatu siyahati walahu rannatu niyaha wa khafaftu nayi gaggawa na hawaha wajenta khufufa bayr irin gaggawa ta tsuntsu lokacin da yake nufin zuwa inda yake inda yake nufi walam azal مذ حللت ربوعها وارتبعت ربيعها yace ban gushe ba tun lokacin da na sauka a gidajenta lafazin rubu jam'i ne na rab'un idan aka ce arrab'u shine wato masauki gida kenan shine yace wa lam azal ban gushe ba muzhalaltu rubu'aha tun lokacin da na sauka wato a cikin masaukanta warta ba'atu rabi'aha na yi kiwo ga damunarta. Ufani ayyama fi ma ya shafi zarama wa yurwil uwama. Shi ne ya ce, Ufanil ayyama kenan ban gushe ba tun lokacin da na sauka a cikin gidajenta na yi kiwo ga damunarta, Ufanil ayyama ina ƙare kwanuka. fima yashfil garama game da abin da zai warkan mun da begina wa yurwil uwama abin da zai kosar mun da tsananin kishirwata ila ana aksara alqalbu an walu'ihi wastaqara gurabul baini ba'da wuqu'ihi har aka kai lokacin da alqalbu zuciyata ana aksara wato ta taƙaita an walu'ihi game da tsananin kwaɗayinta, wasta ɗara gurabul bayi, hankaka na rabuwa ya tashi ba da wuku'ihi bayan saukarsa, mi yake nufi a nan kinaya ce kenan lokacin da wato kwata-kwata ya gushe ma hali na bakunta ya koma ɗan gari. fa'agraniyar balul khilu wal marahul ya ce albalul khilwu zuciya wohintacciya game da duk wata damuwa da duk wani ɓacin rai walmara hulhulu wato da jin daɗi da farin ciki alhulu wanda yake daddaɗa fa'agrani sai ya shuna ni bi ana aksu da himsa da na kanifaci wato birnin himsa li asqafa buqat li asqafa bi buqatiha wa asbura raqa'ata ahli ruqatiha shine yace bi ana aqsida himsa shine da na kanifaci birnin himsa wanda hims shi ma birni ne daga cikin biranen sham li asqafa bi buqatiha dan na ci zamani na rani bi buqatiha wato wani bi buqatiha a bagiranta li asqafa dan na ci zamani wanda yake na rani an gane ko ma'akuzin ne min as-sayf idan aka ce isdaf shine ma'ana cin lokacin rani bi buqatiha wato a cikin garin wa asbura kuma dan na jarraba ratsa'ata ahli ruqatiha wautar wato su yan garin idan aka ce ruqa shine ma'ana dai albuqa ma'ana yanki shine gari bagire kenan wanda lafazin buqa mufrad ne jam'unsa shine biqa shine yace wa asbura dan na jarraba raqa'ata ahli ruqatiha wautar wato su yan garin saboda su mutanen himsa tun a wancan lokaci sun shahara da wauta an gane ku sun kai matuƙa a wajen wauta shi yasa ma idan mutum wawa ne ake ce masa himsi a danganta shi zuwa wannan birni fa asra'atu ilaiha isra'an najmi idan qabbalin rajmi sai na yi gaggawa zuwa gare ta isra'an najmi irin gaggawa ta tauraro idan qabba lokacin da ya sarayo lirrajmi domin jefe shaidanu ga ya can fawajada fi haji daren yurido an yan ƙabba fa'aƙama shi ne ya ce fa'asiratu sai na yi gaggawa ilaiha zuwa gare ta isra'an najmi irin gaggawar tauraro izan ƙabba lokacin da ya sarayo lirajmi domin jefe shaidanu ga ya can illa manistar sam'a fa'atuba a hushi habun mubin da kuma illa man wannan illa man khadifa la khadifata fa atba'ahu shihabun saqib daga can kuma walaqad da can walaqad zayyana sama'a dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin sai yace fahina khayyamtu bi rusumiha wa wajadtu rauha nasimiha lokacin da wato na kafa kaima ta bi rusumiha wato a cikin gine-ginanta lafazin rusum jam'i ne na rasmu rasmun shine ma'ana zane me yake nihi da rusumuha a nan zanen gininta kenan wurare waɗanda aka keɓance su domin gina gine-gine shine ya ce fahina khayyamtu lokacin da na kafa kaima ta bi rusumiha a zanen gininta wa wajattu rauha nasimiha na samu shine ƙanshin nasimiha tacicciyar iskarta lamaha ƙarfi shaikhan kada a ƙabala hariruhu wa adbara gariruhu wato idona sai ya hango mun wani dattijo kada a ƙabala hariruhu tabbas muninsa ya gabato wa adbara gariruhu kyawansa ya juya baya ma'ana kuruciya ta juya baya dattijantaka ta gabato idan aka ce garir shine kyawan halitta da, ba, da mutum yake kasancewa a cikinsa lokacin kuruciya idan aka ce harir shine mummunar halitta jiki ya yi yaba ya yankwane ya kanjame a lokacin tsufa shi ne ya ce kada a ƙabala hariruhu wato muninsa ya gabato wa adabara gariruhu kyawansa na ƙuruciya ya juya baya wa inda hu ashiratu sibiyani sinwanun wa gairu sinwani agunsa da wasu ƙanƙanin yara su goma sinwanun da wanda suke wato uwa ɗaya wa gairu sinwani da wanda kuma wato uwa wannan gairu sinwanin da waɗanda suke wato ‘yan uwan juna kenan kamar wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya wa gairu sinwanin da waɗanda kuma wato ba mahaifansu ɗaya ba me yake nihi a nan kenan su waɗannan yara kamar yadda ake faɗa abna'ul akhyaf da abna'ul allat idan aka ce abna'ul akhyaf wanda uwarsu ɗaya uba kowa da nashi idan aka ce abna'ul allat wanda uba ɗaya uwa kowa da tashi idan aka ce sinwan misali kamar icce wanda yake tashi akan asali ɗaya amma sai ya raba reshu ya yi reshu biyu ko uku kamar dai misali goruba ko da biyu ya tashi a asali ɗaya amma sai ya zamanto kenan an samu reshu kamar biyu ko sama da biyu kamar yadda mazala sallallahu salama yake faɗa yake cewa al'abbas sinu abi al'abbas ibnu abdul muttalib ɗan uwan mahaifina ne ma'ana kenan mahaifinsu ɗaya. To shi ne a nan yake cewa sinwanun da waɗanda suke uwa ɗaya wa gairu sinwanin da wanda kuma uwa ba ta haɗa su ba amma uba ya haɗa su. Faɓawa a tufi ƙasbihil hirsa, li aka bura bihi udaba a himsa, ya ce sai na biya ma alhirsa kwaɗai kwaɗayi fi kasdihi game da nufatar wannan dattijo li akhbura bihi udaba ahimsa dan na jarraba wato masana adab wato na birnin himsa in gani ne ne iya ilimin su na fannin adab lafazin udaba jam'i ne na adib idan aka ce adib shine masanin adab kenan fa bashabi hina wafaituhu وهيا بأحسن ما مما حييته فبشبي سي والولا يي farin ciki ya saki fuska game da ni hina wafaituhu lokacin da na iso gunsa wahayya ya gaishe da ni bi ahsani mimma hayyaituhu mafi kyawun gaisuwar da na yi masa dama haka Allah ya umarni wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aurduha fajalastu ilaihi sai na zauna a gunsa li abluwa jananu ikihi wa aktaniha kunha kumqatihi na zauna a gunsa domin na jarraba wato ‘ya'yan itaciya na furcinsa ma'ana na ga iya zancensa wa aktaniha kunha kumqatihi kuma danna sani hakikanin wautarsa, fama labisa an ashara bi usayyatihi ila kubri usaybiyatihi fama labisa bai yi wata-wata ma'ana bai yi jinkiri ba, an ashara sai ya yi nuni bi usayyatihi da wata ‘yar ƙaramar sandarsa, ila kubri usaybiyatihi zuwa babba daga cikin yaransa lafazin usaidiya wato tasgir ne an gane ko tasgir ne shine yace ila kubri usaibiyatihi zuwa wato babban wato kankanan yaransa wa qala lahu sai yace masa an shidil abiyatal awadila wa hadar antumadila rerabaituka al'awa'ila waɗanda suke wohintattu, me yake nufi da wohintattu ma'ana waɗanda kwata-kwata harfansu ba su da ɗigo. Baitukan da zai rera kar a samu harafi mai ɗigo a cikinsa, shi ne ya ce, An shidila abiyatal awa'ila, rerabaituttuka al'awa'ila waɗanda suke wohintattu game da ɗigo. wahazar an tuma'ila ka kiyayi yin jinkiri fajasa jiswata laifin yaro sai ya yi gurhwani irin gurhwanan zaki wa an shada min gairi raisi ya sabu waƙa ba tare da wani jinkiri أعدل الصادق هد السلا وأورد الآمل ورد السما وصارم اللهو ووصل المها وأعمل الكوم وسمر الرماح واسأل إدراك محل سما إماده لا للدراء المراح والله ما السؤدد حسول إلى ولا مراد الحمد رود الردى وهل لهر واسع صدره وهمه ما سر أهل الصلاة مورده هلو لسؤاله وماله ما سألوه مطاع ما أسمع الآمل ردا ولا ما طله والمدلول منصرا ولا أطاع الله لما دعا ولا كسرها له كأسره سوده إسلامه سره وردؤه أهواءه واطماه وحصل المدح له علمه ما موهر الأور مهور الصحة يجي أعدد كتاندي حد السلاح كيف مكامي lihusadika saboda yaƙar mahassadanka wa auridil amila ka gangara duk wani mai guri a gunka wuridar sama wato mashaya ta assama shine baiwarka an gane ko makiya mahassada ka tanada musu kaifin makami ma'ana ka samu takobi ce da jini na wuce kan sakali ce da jini na wuce ka tanada saboda makiyanka ya ce amma wa auridil amila duk wani mai guri mai fatan ya samu taimako da agaji a gunka ka gangara shi wuyar da sama wato magangara ko ka ce mashaya ta assama wato baiwarka ma'ana kyautarka wa sarimin lahwa yanzu in ka ɗauki wannan baiti na farko gaba ɗayansa babu harafi mai ɗigo a ciki wa sarimin lahwa ya ce ka yanke alaƙarka da dukkan wani wargi wargi ba naka ba ne wa wasu lalmaha wato da saduwa da ɓauna me yake nihi da ɓauna a nan kyakkyawar mace ita ce ake kamanta ta da ɓauna shine ya ce wa wasu lalmaha da saduwa da kyakkyawar mace wannan ma kar ya zamanto shine himmarka wa a'amilil kuma yace ka aiwatar da alkuma taguwai waɗanda suke masu manyan tozo ma'ana kalauce su da kaya lafazin alkum jam'i ne na kauma idan aka ce kauma ƙaƙƙarfar taguwa mai babban tozo wanda wannan yana daga cikin zababan nau'i na zababan raƙumma shine yace wa a'amilul kuma kalabta wato taguwai waɗanda suke masu manyan tozo wa sumrarima wato da jajayen masu was'a li idraki mahalli ka yi gaggawa domin cimma bagire sama imaduhu gunda wato gimshikansa suka ɗaukaka sama laliddira ilmira ya ce ba don sanya riga ta farin ciki da nishaɗi da jin daɗi ma'ana duk wani mahalli wanda gimshikansa suka ɗaukaka to ka yi ƙoƙari ka yi gaggawa domin cin masa me yake nufi a nan duk wani matsayi wanda yake na ɗaukaka to ka yi ƙoƙari ka cin masa shine ya ce was'a li idraki mahalli ka yi gaggawa domin cimma wato bagire sama imaduhu wanda gimshikansa suka ɗaukaka lalidira ilmira ba don sanya riga ta farin ciki da jin daɗi lafazin liddira minar dirni idan aka ce iddara'a ai labisa dir'a shine ma'ana ya sanya riga ya ce wallahi rantsuwa nake da ubangiji na masu'udadu hasulu ila yace kwankwadar giya ba shi bane shugabanci a cikin jama'a a ce kafi kowa kwankwadar giya yace wannan ba shi bane shugabanci wala maradul hamdi raudun rada raudun kyakkyawar mace mani'imciya rada mai manyan mazaunai wala maradul hamdi ya ce ba ita ba ce ba abin neman yabo a cikin jama'a a wannan duniya a ce ka samu mace kyakkyawa mani'imciya wannan ba abin ba abu ba ne ba wanda yake na neman yabo a wannan rayuwa shine ya ce wala maradul hamdi raudun rada raudun kyakkyawar mace mani'imciya radahun mai manyan mazaunai wala maradul hamdi ba ita ba ce ba abin nema na yabo a wannan rayuwa ya ce wa halli hurre ya matukar mamaki gaɗa wasi'un sadurhu wanda zuciyarsa ko ka ce ƙirjinsa mayarwaci ne wa hammuhu himmarsa wa hammuhu ma sarra ahlas sala iya himmarsa a rayuwarsa shine kawai yaga yayi abin da zai faranta zuciyar ahlas sala mutanen kwarai wa hammuhu wanda himmarsa a rayuwarsa ma sarra ahlas sala shine yaga yayi abin da zai faranta zuciyar wato mutanen kwarai mauriduhu hulun li su'alihi mashayarsa hulun mai zaƙi ce lisu'alihi ga masu roƙonsa, wa maluhu dukiyarsa muɗahun, wato abin hallakarwa ce masa aluhu matukar sun roƙe shi, matukar sun roƙe shi to dukiyarsa zai ɗauka ya ba su, shi ne ya ce mauriduhu hulun, ɗan da mashayarsa mai zaƙi ce lisu'alihi ga masu roƙonsa. wa maluhu dukiyarsa mudahun abin hallakarwa ce ma sa'aluhu matukar sun roke shi to zai ɗauka ya ba su ma asma al'amila raddad shi ne mutumin da bai taɓa jiyar da mai gurin taimako da agaji a gunsa raddan mairawa ba za ka taɓa zauwa ka nemi ya taimaka maka ya ce a dai haƙuri shine yace ma asma al'amila bai taɓa jiyar da al'amila mai gurin samun taimako a gunsa raddan mayarwa wala ma tsalahu kuma bai taɓa taurarewa ya hana shi yace wal matsalu shi taurin hannu yace lu'umun yace lalaci ne surahun wanda yake tacece a fili wala aqa allahawa lamma da'a bai taɓa meka wuya ga wargi lamma da a lokacin da ya yi kira, wala kasara hallahu ka asara, wato wala kasara hallahu bai taɓa tufatar da tafin hannunsa ka asara gidauniya ta giya. Wala kasara hallahu bai taɓa tufatar da tafin hannunsa ka asara wato gidauniya ta giya. sawwadahu islamuhu sirrahu inganta asirinsa inganta ɓoyayyen lamarinsa sawwadahu shine ya shugabantar da shi a cikin jama'a waraduhu a hawa'ahu da tsawatarwa da yake ma son zuciyarsa waqima wato da kwaɗai wa hassalal madhalahu ilmuhu ilminsa ya tabbatar masa yabo na jama'a ya ce ma muhirar goro ya ce wa hassalar madahalahu ilmuhu ilminsa ya tabbatar masa da almadaha wato shine yabo ma muhirar goro matuƙar ana ba da sadakin al'uru mata masu ido ɗaya muhurar siha irin sadaki na lafiyayyu lafazin al'ur jam'i ne na aura ala wazin hur jam'i na haura idan ka ce hur jam'i ne na haura wa hurun in haka in ka ce ur mai ido ɗaya wannan wannan ur jam'i ne kenan na aura in aka ce aura mai ido ɗaya ta mata kenan idan namiji ne sai a ce a awar shine yace ma muhiral uru matuƙar ana ba da sadakin mata masu ido ɗaya muhurar siha irin sadaki na lafiyayyu faƙala lahu sai ya ce masa a hasanta ya budayo ya ce ya kai ɗan ƙaramin wata ya ce tabbas ka kyautata yaron ne ake zigawa lafazin budayir wato tasgir ne na badr ya ce a hasanta ya budayir ya ce ya kai ɗan ƙaramin wata wato tabbas ya ce ka kyautata ya ra'asar dairi ya wato shugaba na coci idan aka ce addair ita ce coci kenan gun ibada na ‘yan musha shine ya ce ya ra'asar dair ya shugaba na wato gun bautar ‘yan mushan sun maƙala tilwihi sannan sai ya faɗa ga wanda ke biyarsa almushtabihi bi sunwihi wanda ya yi kama wato da ɗan uwansa an gane ko wanda ya yi kama bi sunwihi da ɗan uwansa kenan ka ce uwarsu ɗaya ɗan uwansa ne sai ya ce udunu ya nuwaira ya ke ƴar ƙaramar wuta ya ce matso kusanto an gane ko nuwaira tasgir ne na wato nara idan aka ce shine an gane ko tasgir ne na nara nar wuta kenan in kace nuwaira el wuta kenan shine yace udunu ya nuwaira yace yake el karamar wuta kusanto ya kamarar duwaira ya watan wato dan sansani idan aka ce dara shine wato sansani wanda yake sansani wanda yake zagaye wata wanda dai shine ake kira alhala wanda karmu manta ya gabata wa qad ahabat bihi akhlaqu zumari ihabatal halati bil kamari shine yace ya kamarar duwaira ya watan wato dan sansani fadana yaro sai ya kusanto wa lam yatabaqa wato bai yi jinkiri ba hatta halla minhu maq'adal muta'aqa har ya zauna wato agunsa mazauni na almuta'ada masu bayayyar masu meƙa ma juna wani abu domin wanda zai meƙa ma wani da wanda zai meƙa da wanda zai karɓa sukan kusanci juna shine yace hatta halla minhu maq'adal muta'aba har ya zauna a gunsa mazauni na almuta'ada masu meƙa ma juna wani abu faqala lahu sai yace masa ujulul abiyatal ara'isa ya ce bayyana baituka yayi mun baituka al'ara'isa waɗanda suke amare wa illam ya kunna na fa'isa ko da ba su zamanto ba tsada an gane ko ko da ba su zamanto ba masu tsada in dai baituka ne waɗanda suke al'ara'isa waɗanda suke ma'ana amare ya ce bayyana mun su lafazin ara'is jam'i ne na aris shine yace ujulul abiyatal ara'is bayyana mun baituka al'ara'is waɗanda suke amare wa illam yakunna nafa'isa ko da basu zamanto ba tsada da fabar alqalama yaro sai ya fike alqalami wa qatta yanki thumma hatajar lauha sannan ya dura allo akan cinyarsa wa khatta sai ya rubuta lafazin ihitajara min alhijir ne hijir ita ce cinya ihitajara ma'a ihitajara lauha ma'ana ya dura allo akan cinyarsa wa khabba sannan sai ya rubuta fatanatini fajat fatanatini fajannanatini tajanni bi tajanni yaftannu gibba tajanni شغفتني بجفن ظبي غضيض غنج يقتضي تغيب جفني غشيتني بزينتين فشفت نبزي يشف بين تثني فتظنيت تجتبيني فتجزي بنفس يشفي فخيب ظني ثبتت في جش جيب بتزي نخبيث يبجي تشفي ضهني فنزت في تجنبي فثنتني بنشيج يشجي بفن ففني su ko wannan baitukan kowane harafi he ka same shi da dubu kenan akasin wancan shine yace fatanatini fajannanatini tajanni tajanni wata mata da ake kiranta da suna tajanni yace fatanatini ta fitince ni ma'ana ta wahalar da ni fajannanatini sai ta haukatar da ni wannan kuma minal junun ne fajannanatini sai ta haukatar da ni bi tajannin wato da irin yangarta kenan fajannanatini bi tajannin sai ta haukatar da ni bi tajannin wato da iya yangarta ya fitannu wanda ke cancanzawa gibba tajanni wato a ƙarshen laifi da na yi mata da na yi mata laifi ta ga na yi mata ba daidai ba kawai sai ta ringa min yanga ta ringa min yanga wanda yangarta sai da ta kai ta haukatar da ni shine yace ta janni wata mata mai suna ta janni fatanatni wato ta fitince ni ma'ana ta azabtar da ni fajannanatni bi tajannin wato sai ta haukatar da ni bi tajannin da yangarta ya fitannu wadda take caccanzawa fanni-fanni kenan gibbata janni bayan kenan laifi da na mata. Lafazin ta janni wannan na biyu minar jinaya ne. Sai ya ce shaga fatini bijafini zafiyin gabirin, shaga fatini ya ce ta rufe mun zuciya da matuƙar ƙauna bijaf ne babi da wani ido na ta irin na barewa gabizin wanda yake mai lillimshewa mai yawan limshewa shaga fatini wato ta lullube mun zuciya da ƙaunarta bijaf ne babi da wani ido irin na barewa gabizin wanda yake mai yawan limshewa ganijin ya ce ganijin wadda take mai rangwada ya katabi ta gayyo ga jafni wanda ke hukunta kafar da jafni wato ruwan idona ma'ana wanda zan yi ta kuka har sai ido ruwan ido har sai hawaye na ya kashe shine yace shaga fatini ta rufe mun zuciya da so da kauna bi jafni zabi da wani ido na ta irin na barewa gabirin wanda yake mai yawan limshewa ganijin mai rangwada ya tabi ta gayyoba jafni wanda ke hukunta wato kafar da jafni shine ruwan ido na hawaye na gashiyatini bi zinatayn ta ruhu mun da wani ado guda biyu ga tufafi kyawawa sannan kuma ga kwandigga fashaffatni wato sai ta tsotse mu ruwan jikina ta ramar da ni biziyin da wata kama ya shifu wadda take bayyana baina ta sanni wato tsakankanin ta sanni shine wato rangwadarta lafazin ta sanni wannan ganijin ba shi wannan shi ganijin shi iya zance ne an gane ko kashe murya a wajen zance ta sanni shine rangwadakin can da ya ce shaga fatini bi jafni zabin gabinin ganijin kenan mai kashe murya iya zance ya katabi ta gayyo ga jafni gashiyatini ta ruho min bi zinataini da wasu ado guda biyu ga tufafi kyawawa ga kuma kwandugga fashaffatini sai ta tsotse ruwan jikina ma'ana ta ramar da ni biziyin da wata kama ya shifu wadda take bayyana baina tafanni tsakankanin rangwadarta fata zannaitu sai na yi zaton ta ji ta ni za ta zaɓe ni fata jizini ta sakauta min bi nafsin da wani zance yashfi wanda zai warkar da zuciyata fa kuyi babanni sai aka tabar da zatona tabbatat fiye gishe jaibe ta tabbatar min da gishe zai jaibin wato ha'inci na koyayyen al'amari bi ta ziyini khabisin a sababin ƙawatarwa ta mutumin banza shine annamimi ya bigi ta shafiya biginin wanda yake neman warkar da wato kishirwa ta ƙetar shi tabbatat fiya gishe jaibin ta tabbatar min da ha'inci na ɓoyayyen al'amari bi ta zini khabisin a sababin ƙawatarwa ta mutumin banza shine annamimi ya je ya faɗa mata maganganun da ba haka ba ya bigi ta shafiya biginin wanda yana neman wato warkar da kishirwa ta ketar shi bigin shine ma'ana keta ga ya can am hasiban lazina fi qulubihim maradun allan yukhrij Allahu adghanahum adghan jam'i ne na bigin yace fanazat fi tajannubi wato sai ta yi tsalle game da nisanta ta fasanatini sai ta juyar da ni binashijin wato da wani kuka yushiji wanda ke bakanta zuciya bi fannin fa fannin ma'ana da fanni fanni falamma nazara sheku ila ma habbarahu lokacin da wannan dattijo ya ga abinda wannan yaro ya kawatar da shi wata saffaha ma zabarahu ya buɗa falle-falle game da abin da yaron ya rubuta zabara ma'ana ya rubuta shi yasa a littafi ake kiran shi zabur ƙala lahu sai ya ce masa burika fika min ƙala kama burika fila wala ya ce Allah yi maka albarka ya kai ɗan barewa kama burika fila wala kamar yadda aka yi albarka game da itaciyar zaitun la sharqiyatin wala garbiya shine yace burika fi kamin fala yace Allah ya maka albarka kai dan barewa kama burika fila wala kamar yadda aka yi albarka ga itaciyar zaitun thumma hatafa sannan sai ya daga murya ya kuga yace uqrub ya qudrub ya ce ya kai rubu ya ce kusanto an gane ko kudurubu shi ne ma'ana kulema wannan irin wannan suna faɗa irin wannan ɗan ɓarya wanda yake meto ne kamar shuka suna ce mashi kudurub shi ne ya ce ya kudurub ya ce ya kai kudurub ya ce kusanto faƙataraba minhu fatal sai wani yaro sai ya kusanto ya haki na jama dujiyatin yana kama da tauraro na duhun dare ma'ana sai haske yake sai kyalli yake autin sala duniya ko kuma ka ce yana kama da wato shine gunki na haƙorin giwa idan aka ce duniya shine wato 'yar tsana kenan abin da ake sassaƙawa kamar na gunki faƙala lahu sai ya ce masa urkumil abiyata al'akiyafa, rubuta baituka al'akiyafa waɗanda suke kenan uwa ɗaya uba kowa da nashi, wata jannabil khilafa ya ce amma ka nisanci saɓani. fa aka zalƙalama wa raƙama sai ya ɗau alƙalami wa raƙama sai ya fara rubutawa. me yake nihi masu uwa ɗaya uba kowa da nashi kenan ya zamanto kalima a same ta batta da ɗigo wata kuma a same ta gaba ɗaya tana da ɗigo an gane ko shine yace urqumil abiyat al akhyafa wato ka rubuta baituka waɗanda suke al akhyaf wanda uwa ta hada su amma uba kowa da nashi wata jannabil khilafa ka nisanci sabani fa aka zalqalama sai ya ɗau alƙalami wa raƙama sai ya fara rubutawa. Isma fa basu samahi zainun wala tuki ba amilan ta zayyaf wala tuji zirar da zi su'alin fannana an fi su'ali khaffaf wala ta kunna duhura tubiki mala baninin walau ta kashaf وهلم فجفن الكرام يغضي وصدرهم في العطاء نفنف ولا تكن عهد ذي وداد سبت ولا تبغ ما تزيف يتي اسمع يتي يارو إبيوا fabassu samahi ya baiwa ma'ana ya kyauta zainu wannan ado ne ga mutum isma ya ce ikyauta fabassu samahi ya kyauta a cikin jama'a zainun ado ne wala tuhib amilan ya ce karka taɓar da mai gurin taimako da agaji ta bayyaf wato da ya bakunce ka duk wanda ya bakunce ka ya zo yana neman ka taimaka masa to karka taɓar da shi wala tujiz radda zi su'alin karka halitta ma kanka mayar da ma'abucin roƙo duk wanda ya zo yana roƙo to karka halitta ma kanka mayar da shi haka hannu wofi fannana shin ya cancanza a wajen roƙo cewa ga kaza nake bukata ne kaza ne kaza ne kaza an fi su'ali haffa ko ko ya sauƙaƙa a wajen roƙon nasa ko da ya loda roƙon nasa cewa ina buƙatar kaza da kaza da kaza da kaza karka tabar da shi ko kuma ya sauƙaƙa shine ya ce fannana wai ya cancanza a wajen roƙon nasa cewa da kaza da kaza da kaza nake buƙata an fi su'ali haffa ko kuma ya sauƙaƙa a wajen roƙon ya ce wala ta duhura kar ka zaci zamunna cewa tubiki malabaninin za su wanzar da dukiyar marowaci walau ta kashyab ko da ya kuntata ma kansa baya ci ya tsoke bakin aljihu idan aka ce attaqashu shine rayuwa kuntatatta mutum baya ci da kyau baya sawa da kyau shine yace wala tazunnanna duhura karkazaci zamunna cewa tubiki malabaninin za su wanzar da dukiyar maruwaci lafazin bani ga ya cin wa ma huwa alal gaibi bi bani walau ta kashaf ko da ya kuntata ma ya kuntata ma kansa rayuwa baya ci da kyau to kar kai zaton cewa shi maruwaci zamani zai wanzar da dukiyarsa ko baya ci za a wayi gari dukiyar nan kaga kwata kwata babu ita babu alamarta sai ya ce wahalum ya ce ka jimre ka ɗau haƙuri fajafunul kirami ya ce idan mutanen kwarai yi gobe rimtsewa yake gabarin laifin da aka yi musu in dai mutumin kwarai ne ko an masa laifi to rimtse ido yake wasadurhum ya ce kirjinsu su mutanen kwarai naf-naf mayalwaci ne fil ɗa'i game da kyauta in so goma za a tambaye su ba sa ƙosawa ya ce wala ta kun karka ha'inci ahada ziwi daɗin, alƙawalin ma'abucin so da ƙauna, sabtin mutum wanda yake matabbacin zuciya, wala tabi ya ce karka sake ka nemi mata zayyaf abin da ya zama jabi ya zama kwaralla. Lafazin ta zayyaf mina zuyuf ne, idan aka ce zuyuf shine ma'ana jabi abu wanda yake kwaralla, idan aka ce kwaralla abu wanda yake jabi kenan. shine yace wala takun wala takhun ahada zi widadin karka sake ka ha'inci alƙawalin ma'abucin so da ƙauna sabtin wanda yake matabbacin zuciya duk wanda yake masoyinka karka ha'ince shi wala tabgi ma tazayyab kuma karka nemi abinda wato ya koma jabi faqala lahu sai yace masa la shallati yadaka yace yaro kar Allah ya sa hannunka yayi kambale lafazin shallat minal shalal ne shalal shine ma'ana kekashewar gaba ta kandare ma'ana shine ake kira kambale a Hausa hannu ya shanye ko kafa ta shanye ko bangaren jiki ya shanye shine yace la shallat yadaka kar Allah ya sa hannuwanka su kambale wala kallat mudaka kar Allah ya sa wukarka ta dakushe thumma nada sannan sai kira sai ya ce ya ga shamsham ya ce ya kai zaki ya idira mansham ya turaren mansham mansham wata mata ce wadda suka canfa shine suke cewa ash'amu min idiri mansham ita mansham an ce tana sayar da turare to sai wasu mutane suka yi mata fashi suka kwace mata turaren suka duk suka shafa a jikinsu me za a yi mutanenta da suka ci suka bi bayansu duk wanda suka shinshina a jikin shi suka ji kamshin turaren wannan sai sun kashe shi to shine sai suke can bada ko kuma cewa wasu mutane ne za su fita fagen daga sai suka sayi turarenta gaba ɗaya suka shafe jikinsu da turaren gaba ɗayansu ba wanda ya dawo ba wanda ya dawo ko kuma cewa ita manshan turaren mutuwa take sayarwa wanda ake shafa ma mamaci shi yasa suke canfa da shi ne yace ya ga shamsham yace ya kai zaki ya itira mansham ya turaren mansham falabbahu gulamun kadurrati gawasin wani yaro sai ya karba masa kadurrati gawasin kamar yadda ka san gwal na mai nutso a ƙarƙashin teku haka yake kamar gwalƙin da aka tsamo a yanzu yana walƙiya shine ga ya can washe yaɗi na kulla banna'in wa gawas shine ya ce falabbahu gulamun sai wani ɗan yaro sai ya karɓa masa kadurrati gawasin yadda ka san gwal na mai nutso a ƙarƙashin teku haka yake sai kyalli yake auju uzari kannasin ko kuma ka ce ɗan ɓauna ne na mafarauci wato wanda ya farauto idan aka ce ju'uzar shine ɗan ɓauna jam'usa shine ja'azir kamar yadda ya gabata faƙala lahu sai ya ce masa uku tubil abiyatal mata'ima ya ce rubuta mun baituka waɗanda suke tagwaye wala ta kun minal masha'im ya ce wala ta kun karka zamanto minal masha'im daga waɗanda suke abin canfawa lafazin masha'im kenan jam'i ne na mash'um kamar yadda mata'im shi kuma jam'i ne na mi'itam idan aka ce mi'itam mace wadda take haihuwar ‘ya'ya tagwaye fatanawal alƙalamal musaqqaf sai ya karɓi alƙalami mai ƙyaƙƙe wa kataba walam ya tawakkaf ya rubuta walam ya tawakkaf ba tare da yayi jinkiri ba زينت زينب بقد يقد وتلاه ويلاه نهد يهد جندها جيدها وظرف وقرف نائس تائس بحد يهد قدرها قد زها وتاحت وباحت واعتدت واقتدت بخد يخد فرقتني فأرقتني وشقت وسدت ثم نم وجد وجد فدنت فديت وهنت وهيت مقببا مقضيا يود يود me yake nihi da mata'im shine a samu dukkan kalma biyu sun yi kama da juna yanzu misali a nan sai ya ce zuyyinat zainabu bi kaddin ya kuddu kaga lafazin kaddu da yaqudu sun kamanci juna zuyyinat da zainabu sun kamanci juna shine yace zuyyinat zainabu yace zainabu an kawatar da ita an yi mata ado bi kaddi da mekewar tsayuwa yaquddu wadda keke ta zukatan wato mazaje zuyyinat zainabu zainabu an yi mata ado an yi mata ƙawa bi ƙaddi wato da miƙewar tsayuwa ya ƙuddu wanda ke keta zukatan maza wata lahu wa ilahu wanda kuma duk namijin da ya ganta ya ce wata lahu wa ilahu kai cansa zai biya masa an gane ko yake cewa ya ce ya ce wata lahu na hadun Nahadun shine yace ɗaukakar kafaɗa Yahudu wadda take rusa ƙarfin dukkan wasu mazaje wata lahu wato ya biya ma wannan miƙewar tsayuwar da ta yi shine yace wailahu kai can duk wanda ya ganta yace wata lahu nahadun Yahudu wato nahadun shine ɗaukakar kafaɗu Yahudu wanda yake rusa ƙarfin dukkan wasu mazaje wata lahu ya biya masa ya ce junduha duha ya ce wuyanta shine rundunarta ta yaƙi domin wuya ne irin na barewa junduha jiduha wuyanta shine rundunarta wa zarfun kuma ga hankali da Allah ya mata wa ɗarfun na'isun kuma da ido wanda yake mai lullumshewa ta'isun bi haddin yahuddu wanda yake mai hallakarwa da kaifi yahuddu wanda yake yanka zu- wanda yake yanke zukatan mazaje ma'ana da zaran ta kalle ka tana limshe ido to yanzu ka ji zuciyarka ta yi ras shine yace na'isun wa ɗarfun na'isun da ido wanda yake mai lullumshewa ta'isun bi haddi mai hallakar da zukatan mazaje bi haddin da wani kaifi ya huddu wanda yake yanke su ya ce ƙadruha ƙad zaha darajarta ya ce ta haskaka wata hat ta nuna isa da jiji da kai wa ba hat ta yi alfahari ga tsarekunta ga kyawun da da kyawun da Allah ya mata wata hat wannan minattihi ne an gane ko shine nuna isa da jiji da kai shine yace qadruha darajarta qadzaha yace haƙiƙa ta yi kyawu ma'ana ta haskaka wata hat ta nuna isa da jiji da kai wa ba hat ta yi alfahari ga tsarekunta wa atadat ta ƙetare iyaka a kansu wagtadat ta yi sammako bi haddin da wani kumci ya kuddu wanda yake tsaga zukata saboda kyawansa ya ce fara katini ya ce zainabu ta rabu da ni fa'arra katini sai ta rasar da ni bacci wa shaddat ta yi nisa wasadat sai ta wannan wa shaddat ta nisance ni wasadat kuma ta yi timbi a kaina an gane ko minas saɗu ne a saɗu shi ne timbe ka ƙuro ka haro ma abu ka faɗa masa ga ya can ya kaduna ya tsuna billazina ya tuluna alaihim ayatina thumma namma wajdun sannan bigina gare ta sai ya daɗu wajaddun wajaddun da ƙoƙarin da nake wato na haɗuwa da ita fadanat yace sai ta kusanto ni yace fuddiyat ya ce zainabu za a iya fansar rayuwarta da komai ya ce wahannat ya ce ta yi bege wahayyat kuma ta gaishe da mugubaban wanda aka fusata shi mugubiyan mai rintse ido ya waddu wanda yake so wai waddu kuma shi ma ana ƙaunar shi yanzu misali idan ka ɗauka kowane baiti yana da kusan ɗan uwa kenan kamar kusan tagwaye ne kaga bi kaddin sai ya ce ya guddu nahadun sai ya ce ya guddu junduha sai ya ce he hada shi da jiduha zarfun sai ya hada shi da darfun na'isun sai ya hada shi da ta'isun bi haddin sai ya hada shi da ya guddu qadruha qadzaha tahat sai ya hada shi da bahar wa atadat sai ya hada shi da waqtadat bi haddin sai ya ce ya guddu faraqatini sai ya hada shi da fa'arraqatini shaddad da saɗad wajdun shi kuma sai ya haɗa shi da jaddun fadanat fudiyat hannat wa hayyat mugubaban sai ya haɗa shi da mugubiyan yawaddu sai ya haɗa shi da yuwaddu to nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك